zumunci a kafa yake zumunci akwai zumunci aljihu wallahi akwai zumunci aljihu ba kafa kaɗai yake ba akwai shi aljihu shi sa idan ka yi da kafa kuma sai kai da aljihu kowanne ana kallon yanayin halin da yake ciki kuma da gwargwadon abin da Allah mafi sarki ya sari masa liyon fi zu sa'ati sa'ati kowa ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya sari masa da abin da yake da yalwarsa Allah mafi sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه an karbo daga sahabi abu huraira yadda Allah ya fara tabbata a gare shi yace anna arabiyan hakika wani balaraban kauye atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya zo da manzon Allah tsira da amincin Allah ya fara tabbata a gare shi faqala yace ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amali idza amiltuhu dakhaltu jannata ka shiryar da ni ka nuna min wani aiki wanda idan na aikata shi da khalqul jannati zai shiga aljanna yayi babbar tambaya qala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce ta'budullah wa la tushrik bihi shay'an wa tuqimus salata kuma da irin abun da aka ga wancan ne ko ka bautata wa Allah kada ka hada shi da komai wa tuqimus salata ka tsaye da sallah wa tu'ti zakata al mafruḍa ka bayar da zakata farilla wata sumu ramadana ka yi azumin watan ramadana ƙala sai shi wannan mutumin ƙauye da aga masa wannan magana sai juya ya tafi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la azibu ala hadha ba zan ƙara kan wani abin da aka gaya ba su kaɗai zan aikata falamma walla lokacin da ya juya baya ya tafi qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli aljannati wanda zai wanda yake wanda yake so wanda zai masa dadi yake so ya ga mutum daga cikin ɗan aljanna falyanzur ila hada ya kalli wancan mutum kun ga wannan mutumin da shaidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan menene ɗan aljanna annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace wanda duk zai masa daɗi zai kayatar da shi yana so ya ga mutum daga cikin mutane ɗan aljanna a duniya ya zuya kallon can muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslimu suka rawaito shi wa an jarir bin abdullah radiyallahu anhu an karbo daga jarir bin abdullah albajali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace bayatun nabiya sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi mai girma mai daraja jarir ibn abdullahi shine ke bamu labari cewa nayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a ala iqamis salah na farko akan zan tsaye da sallah wa ita'iz zakah na biyu akan zan ba da zakka na uku wal nushi li kulli muslimi zan yi nasiha ga kowanne musulmi muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslimu suka fitar da shi me ake nufi da nasiha wa kowane musulmi abin da ake nufi da nasiha wa kowane musulmi shine ka ma'amalanci dukkan wani abokin zamanka tun daga kan ɗan uwanka zuwa abokinka zuwa wanda kuke zaune da shi a shago ɗaya a kasuwa ko a wajen aiki ɗaya a ofis ko wajen sana'a ɗaya ko duk wanda wata ma'amala ta haɗa ku da kullum ka ma'amalance shi irin mu'amalar da za ka yi wa kanka da kanka shi ne abinda ake nufi kowanne musulmi ka yi masa nasiha abinda ake nufi nasiha ba wai ka zo kaɗai ka zo ka samu mutum cewa na zan maka nasiha wallahi ka tsoron Allah ba ba shi kaɗai ake nufi nasiha ka ma'amalanci mutum yadda za ka ma'amalanci kanka kada ka masa ƙarya kada ka yaudare shi kada ka ha'ince shi kada duk wani abin da ka san idan aka yi maka zai karya maka zuciya ba za ka ji daɗi ba shi kai masa shi wannan ita take kyakkyawan nasiha ga 'yan uwa musulmi shi sa wato shi wannan sahabi da rawaito wannan hadisi ya ba babban misali lokacin da ya zo yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan mubaya annabi ya ga masa karshe ce ya ce masa wan nushi li kulli muslimi kai nasiha ga kowanne musulmi akwai wani ciniki da suka yi wani doki da ya siya sai ya tuno wannan dokin da ya siya farashin dokin kamar ya fi abin da ya biya tare da cewa shi wanda ya sai masa da dokin ya yarda da farashin kuma siyan masa aka yi karɓa kuɗinsa amma shi sai yake ganin cewa kai wannan abin da na siya na bashi kuɗin kamar farashin ya fi ƙarfin haka kuma ga annabi ya ce mu yi nasiya ga kowane musulmi ce ba za ta yi ba sai kuma ya je samu wancan wanda suke cinikin sai ya ɗauki abin da ya sai dokin kamar sau biyu sai ya bashi ya ce wannan shi ne kuɗin dokinsa haka annabi ya ce mu yi nasiya ga uwa musulmi sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuwa an fahimta ya riga ya sai dokin an sallama masa ya biya amma sai hankalinsa bai kwanta ba ya ji cewa wannan doki abin da ya biya ya fi karfin abin da ya bayar dokin ya fi haka shi ne sai je samun da ya sama da dokin ya ninka masa abin sau biyu ya ce gashi haka annabi ya ce ba mu yi nasiha ga kowane musulmi wannan ita ce nasiha ga kowa a shiga ga nasiha ba ka samu tun a gaba ne ka ce za ka mai nasiha kaɗai ina fata an fahimta ka kare masa mutuncinsa ka kare masa darajarsa kada ka yaudare shi kada ka ha'ince shi kada ka ci amanarsa kada ka yi kaza sannan lokacin da ya zo nemi shawararka shi ne nemi nasihar taka kenan abinda muka fi sani to akwai nauyi guda biyu a kanka duk mutumin da ya zo ce wani na zo ka bani shawara to wallahi an uwa ka ɗauki wannan a matsayin abin wasa wallahi nauyi ne babbai dora maka tun farko idan ba za ka iya rike wannan nauyin ba wallahi gwanda ka ce ya haƙuri wani gaskiya ba zai iya ba dan Allah zai ka samu ne maka shawara wallahi ya fi maka sauki duk mutumin da ya zo ce maka wani na zo ne don Allah ka bani shawara wallah wani babban gungumin dutse turo maka a gaban ka abu na farko ba sai ya ce maka wani abin da yake ga maka amana ba ba sai ya ce maka amana ba ne malamai suka ce al-mustashar mu'tamal al-mustashar mu'tamal duk mutumin da aka zo ana neman shawararsa to amintacce aka ɗauke shi amana aka bashi da Allah wani na zo mu tattauna akan abu kaza shawara nake nema to ba sai ya zo ya ce wani amanacin amana ba alahira ta bi ka ko bai faɗa ba wallahi sai ta bi ka alahira Allah ya san fahimta yawa to duk abin da zai gaya maka na amana a lokacin wajibi ne dole ne wallahi da kiyaye masa amana saboda bakin mu yanzu kwata kwata ba mu iya bakin mu ba mutum ya ja sabai wani abu ne da ya shafi iyalinsa wani abu ne da ya shafi mahaifinsa wani abu ne da ya shafi mahaifiyarsa wani abu ne da ya shafi kaninsa kowansa ya yadda da kai ya tattauna da kai don yi nemi shawara wallahi mutum yana bar waje kawai sai ga ya ji ya samu wasu wanda ba su da alaka da abin an kwata-kwata ashe dama wani faɗa sai da babansa ashe dama wani faɗa sai da matarsa haka kwata-kwata ba mu iya baki ba wallahi to ko shakka ba mai kuwa wallahi wannan cin amana ne cin amana ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tume ka akan kaci amana ɗan uwanka abu na biyu nauyin da yake kanka shine ne dole ne ka ba shi shawara nagartacciya ingantacciya kamar kai za ka aikata abu ka ɗauki kanka ka sa a wajen cewa idan ni ne mai zan yi wanda zan samu fita game da wannan abin da bawan Allah yake tambaya ta sai ka sa kanka a wajen sai ka ba shawara irin wannan kun ga yan wasu abu ba abin wasa bane ba abin wasa bane sannan ko da mutum bai nemi nasihar ka ba ko bai nemi shawarar ka ba to idan ka ga yana yin abin da ya kamata a bashi shawara kuma ka je ka bashi ba lalle sai ya zo ya nema tare da kiyaye shar'i na bada shawara ka je ka same shi wanda da Allah bana ina so mu tattauna akan abu kaza sai kai masa bayani filla filla cikin limana yadda zai fahimta sannan kuma ka kudirce wani abu a cikin zuciyarka suka ce la tansah bi shartil qabul la tansah bi shartil qabul kada kai nasiha ko ka ba da shawara da sharɗin dole sai an ɗauka ko fifci wanda wannan muna da matsala akan sai ruwa yanzu wanda ya ji ya ba da shawara sai ce ai tun wushe nake bai shawara yake ɗauka to wace ta ɗau shawara ka nauyi ake so ka sauke kawai me nauyin da yake kanka shine ka yi in kai Allah maka kan sarki da tube ka akan zaka iya kaki ba ina fata an fahimta wancan shi ne ka ba shawara yake ɗauka da wannan kuma nauyin ka tura masa shi amma galibi sai ga idan ka ba mutum shawara sai sai mutum ya ce wallahi daga yanzu zan ƙara ba shi shawara wallahi ba zan ƙara gaya masa ba daidai bane dama kada ka ba da shawara akan shar'in dole sai an ɗauka kamar yadda na gaya mana nauyi za ka sauke nauyi za ka sauke saboda ka yan uwa ina mana nasiha da jan hankali dole ne ya kasance min iya baki mu baki ba an yi shi bane kawai kadai dan mutum ya buɗe ya ta magana ya ta magana a'a an yi baki don mutum ya magana wacce za ta amfane shi addininsa ko a duniyarsa sannan abinda duk ka san dan uwanka idan ya baka labari ko ya zo ne mashawara ka akai idan ya fito ba zai ji daɗi ba bai dace ka fito kana ga mutane bai dace bai kamata shi sa dole a ji hankali irin abin da wasu suke yi zaka ko waya mutum yake da mutum wani waya ce idan mutum ya kira ka a waya baka san abin da zai gaya maka kawai da mutum ya kira ka a waya kawai sai mutum ya sa hands free ina jin kawai yana magana ana ji ba daidai bane wannan ko kuma wani abu da ake na rashin na rashin kyautawa da mutum sun fara magana mutum ko sai da narkodi ko sai sa narkodi suka za magana kawai wata rana sai faɗa ya ɗauku sai da nawa ba kai kace kaza ba shi kenan kawai sai da nama narkodi wallahi wannan duk cin amana kwata kwata wannan bai dace da tsarin addinin musulunci ba wallahi bai dace ba ko kuma miji da mata wannan ya san sirrin wannan wannan ya san sirrin wannan ko aboki da aboki ko kaza da kaza da zarar an samu sabani sai ɗaya ya je ta tona asirin ɗaya ai wani kaza yake ai wancan kaza ai kaza wallahi fasikanci ne wannan babba fasikanci ne wannan babba kwata kwata bai dace da ɗabi'a irin ta mutum musulmi nagartacce ba wallahi bai kamata ba kwata kwata ɗaya daga cikin magabata wani zo ya same shi ce wai na ji labarin cewa kamar mai ɗakin ka kuna ɗan samun saɓani kamar ko za ku rabu ne ko me yake faruwa ne ce bayan da hankali zan ga maka sirrin matata baka san matata bace har yanzu so kake zo ga maka sirrin matata to ka daina mai irin wannan sai ya tafi can kuma da abin ya lalace sai auren ya rabu sai ya sake ta sai ya ƙara dawa kun san gulma yadda take zaɗi sai ya dawo ya same shi ya ce an ce kun rabu da ita da Allah me fara ka ya ce ina ruwa na da ita tun da mata ta bace matan wani ce dan me zan ga maka sarar dan me zan maka magana akan matan wani to je kanka tambaye ta bai maganin gulma bakin maganin gulma kin amma mata da miji ne suna tare saboda sun samu rashin jituwa sun rabu ita mata duk inda ta zauna duk wani abin da ta sani rashin kyautawa na wannan mijin sai ta faɗa shi ba duk inda ya je akwai wanda ko wallahi wai bibiya suke suka wayar da aure matarsu bibiya suke wannan wasu ya tura wanda a zai ka je ka ce ba ta da kirki kai aure ta wallahi kuwa ko kuma su ita matar da 'yan gidansu wannan da abu ne ba da ke faruwa wallahi sai a je a samu iyalan gida ko iyayen matar da mutum da je zai aura sai a je a gaya musu kakku suke kuma shi ma ɗaiko wallahi ai kaza yake ai kaza yake wannan irin bala'i ne saboda Allah an raba a rikacin dunduniyar juna da sauransu wannan fasikanci ne babba ko kuma wani amininka ne abokinka ne ya amince maka sai ku samu rashin fahimta shi kenan kawai sai koma gefe ai wani kaza duk abin da ka sai na rashin kyauta sai ka je ka faɗa wallahi wannan fasikanci ne babba ba daidai ba duk mutumin da yake kokarin ya tona wani asiri duk mutumin da yake kokari ya ga ya bankada asirin wani wa mutane to insha Allah ta'ala ba zai mutu ba sai Allah ya bankada nasa asiri haka al'amarin yake shi sa dole ne duk wannan abin da nake gama ne wannan cikin nasiha wa ƴan musulmi shi sa kalmar nasiha abu ne mai faɗi kalmar nasiha abu ne faɗi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya ce addinu an nasiha addinin ma gaba ɗayansa menene nasiha ne wani sai ɗauka to addini nasiha kawai sai ka ta nasiha kenan dan mu da an ce nasiha sai ɗauka ai zan yi nasiha zan dan tashin faɗakar da mutane ba shi ake nufi da sai ba duk wannan abin da na faɗa yana cikin nasiha shi sa aka tabbai manzo Allah liman sai ce lillahi wa rasuli go wa me wa malaikati go wa wa immati muslimina wa ammati duk kowanne akwai da akwai nasiha akan shi sa ayyuka wannan hadisi ne da yake mai ban tsoro kwarai da gaske Allah madaukakin sarki kiyaye wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rubuta hadisi na karshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wanda shine na karshen babu kuma wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah yadda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace ma min sahibi dhahabin wala fidda ba wani ma'abucin zinare ko azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda baya bayar da haƙƙin zinare ko azurfa daga cikin ita wannan dukiyar tasa illa idan kana yawmul qiyamati face sai idan ranar alkiyama ta kasance suffihat lahu safa'ihu min nar za a shimfiɗa masa wannan zinare da azurfa ɗin a narka su da wuta a narka su aka ce safha shine kamar wajen faɗin abu wajen faɗin abu ma'ana za a shimfiɗa musu a mai da su kamar wani faranti haka na ƙarfe za a narka su da wuta fa uhmiya alaiha fi nar jahannama sannan a ƙona su a ƙona su da wutar jahannama wannan zinarin nasa ko azurfar tasa fa yuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zaharu sannan a masa lalas a masa sakiya a yasan sakiya ko yan uwa sun sakiya ko ba sun sakiya ba sakiya shi ne idan mutum yana kurji ne ko wani abu haka akan samu dan bida ko da yake barin ce karfe dan bidan wasu ba da zai sun shi a sashi a wuce zafi sai a ɗauka ɗora a wuta ina fata mu fahimta to shi wancan dinarin nasa da azurfar tasa da aka narka a wuta shi za a ɗauka a rinƙa sakiya da shi za a rinka ƙona jambuhu gefensa na dama da gefensa na hagu nan ɓangarensa na dama da ɓangarensa na hagu a ɗora a ɗauki a ƙara ɗora wancan waje binuhu da goshinsa wa zaharuhu daga nan bayansa haka za a rinka ƙonawa a rinka ƙona shi da wannan dinari da azurfan da ya taskace ya ajiye ya ba da su zaka saboda Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce me yasa aka ambaci waɗannan gurare guda uku wasu daga cikin malamai suka ce saboda ita fuska za ku ga shine mahallin kyau a cikin a cikin mutum duk inda za a faɗa ce wani mummuna ne ko kyakkyawa ne fuska ce idan aka yi mutum wani makari fata ta fuska ina wannan kin yake babu shi to shi sa sai a ɗauki goshin a ɗora shi akan wuta ya ƙone ya soye gaba ɗaya su kuma gefe da gefe da baya su ne guraren da suka fi ko'ina jin zafi a jikin mutum shi sa sai a ɗauka sai a ɗora a ƙara ɗauka a ɗora inda ka san dutsen guga haka za a ɗauka mutum Allah kiya wasu daga cikin malamai suka ce ba iya wannan ɓangare kaɗai ake ƙonawa ba ai ishara ce zuwa ga jiki gaba ɗaya da aka ce fuska to ya shafi kai gaba ɗaya da aka ce goshi ya shafi kai gaba ɗaya da aka ce baya ya shafi ina gaba ɗaya tun daga gadon baya zuwa kafa daga baya kenan gefe da gefe kuma ya shafi sauran jikin gaba ɗaya sai duka za a kona mutum gaba wannan ya daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazi ne yakin zuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah sai Allah ya ce me fa bashirhum bi azabin alim da Allah ya ce kai musu bishara da azabin radih sai ce yawma yukma alaiha fi nari jahannama fa yukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum kaga abin da aka faɗa wannan hadisi shi aka faɗa wannan aya sai Allah ya ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskace wa kanku kuka ki fitar da haƙin Allah a cikin sa fa zuqu ma kuntum taknizuna ku dan dan abin da kuka ce kuna taskace Allah kare annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi sai kullama baridat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana duk lokacin da wannan karfe da ake masa lalasa a kansa ya fara yin sanyi sai a ƙara mai da shi cikin wuta ya ƙara ƙonuwa ya ƙara ƙonuwa don a ci gaba da yi masa lalasa za a yi masa haka ne a cikin wani yini da gwargwadonsa tsayinsa gwargwadon shekara dubu hamsin na duniya an fahimta shekara dubu hamsin na duniya yini ɗaya ne na lahira amma kuma yadda za mu gan shi shine kamar gwargwadon shekara dubu hamsin haka za a yi masa hamsin alfasar Allah ke hatta yi ƙuba bai na al'ibad har a yi hukunci tsakanin bayi daga idan aka gama fayura sabihu a nuna wa mutum hanyarsa ma'ana makumarsa kenan ima ilal jannati wa ima ilal narko dai wuta ko kuma aljanna kila ya rasulullah sai aka ce ya manzo Allah fal ibnu ka faɗi makoma ko irin narko da za a yi mutumin da ya samu zina da azurfa bai fitar da haƙin Allah a cikinsu ba raƙumi ba idan mutum dukiyarsa raƙuma ne shi ba dinari ne da azurfa da shi ba ya hana haƙƙin Allah a cikinsa mai za a yi masa ƙala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce wala sahiba iblin wa la yu'addi minha haqqaha hakan nan ma'abucin raƙuma aka ce al-iblu ismul jinsi ne shi ba shi da mafarad ko akwai wanda zai kawo mafarad din al-ibl me mafarad din al-ibl eh sai da kace jamalu sai da kace jamalu ya yi larabcin yara to abinda ake nufi da shi shine raƙuma haka nan ma'abocin raƙuma wanda baya ba da haƙƙin Allah a cikin su wa min haqqiha daga cikin haƙƙin raƙuma bayan haƙƙi na wajibi na zakka na dole akwai halbuha yawma wirjiha akwai a tatsi nonon ita raƙumar ko taguwar a shayar da masu wucewa yawma wirjiha ranar da ta je ta sha ruwa abin da fi kusan raƙumi yadda ake ba da labarinsa baya shan ruwa ya ƙara sha ya ƙara sha ya sha gobe shi ruwa in ya sha ruwa sau ɗaya sai daɗe bai ƙara sha ina fatan fahimta to duk lokacin da lokacin shan ruwan raƙumi ya zo aka kora su wajen shan ruwa ne su je su sha to a wannan lokaci al'ada ce ta larabawa sun gudana idan suka sha ruwa kuzarin su zai dawo to a lokacin ake tatsan nonon su masu zuwa ibar ruwa a lokacin da masu wucewa ana ɗaukar nonon nan a basu a matsayin sadaka suna sha to wannan shi ma ɗaya ne daga cikin haƙƙi na raƙumi da ya kamata a fita duk lokacin da ya sha ruwan nan a tatsuno nan a ba mutane sadaka don su sha shi ne abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake nufi yace duk wanda bai fitar da haƙƙin raƙumi na zakka ta wajibi ba sannan bai yi wannan abin da muka ambata ba illa idza kana yawmul qiyamati face idan ranar tashin alƙiyama ta kasance butiha laha biqa'in qarqari aw faraba kanat face sai an shimfiɗar da shi an kwantar da shi bi ƙa'in a wani fili fetal mai faɗi shi ne ƙa'u filin da yake mai faɗi mai girma ƙwarai da gaske sannan kuma ƙarƙarin wanda yake mai laushi ƙasa wajen mai laushi ba ta da irin taurin nan mai kamar kwalta wanda idan kobatar raƙumin yana jira akan tasirin ƙajin zafi a ƙasa ce mai daɗin takawa don su ji daɗin yin sukuwa a kan su au fara ma kanat za su kasance mafi cikar yadda suke suke su dabbobin ke za su kasance mafi cikar yadda suke a duniya dabbobin da mutum yake da tsora kuma su ba lallai a ce kowace a ƙoshe take haka ne amma a tashi ranar tashin kiyama lokacin da za a kawo waɗannan dabbobi kowace za ta zo a ƙoshe a cike mafi girman yadda suka kasance a duniya Allah madaukakin sarki zai ƙara musu girma a lokacin shine aufara makanat la yafqud minha fasilan wahida shi bai wannan dabbobin ba zai rasa koda alfasil ita ce wani dunnaka koda yar tago yar karaba wacce aka yaye ta mutum ba zai rasa ba zai neme ta rasa tana ciki sai ya ganta sai dai ba zai ganta yar tago yar karaba ba za a girmar da ita ta zama katuwa yadda aikinta zai yi kyau ita ma a lokacin idan Allah maɗaukakin sarki ya sa aka kwantar da shi ga fili ga raƙuman da ya tara ya fitar da haƙin Allah a cikinsu mai zasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce taqa'uhu bi akhfafiha za su rinka tattaka shi da kofatansu su raƙuma dukkanin za su rinka sukuwa a kansu kofatar raƙumi ana kiransa al-khuf al-khuf jam'i shine akhfaf Allah madaukakin sarki zai sa sarin kabi ta kansa suna so ko sallah a kansa wata ubuhu bi afwahiha za su rika cizon sa da bakin su kullama marra alaihi ulaha radda alaiha alaihi ukhraha duk lokacin da ta farko ta wuce to ta karshe kuma sai ta dawo ma'ana ya rinka kewayawa a kansa idan suka gama sai kuma su ƙara dawowa haka za su rinka yi layi suna kaiwa suna komowa sai sun yi shekara dubu hamsin suna wannan abu a kansa في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد حتى أن يكون سكانا باي فيرى سبيله سنألنا مسا حنيسا إما إلى الجنة وإما إلى النار هو دي يتفقما الجنة قيل يا رسول الله سأل أرس ويا من زال فالبقر والغنم ويا بيان شانو لو كما كان دبو ان اكا الغنم سوني تماكي دا اواكي كينا يا بيان سو اكن سبا sai annabi kira da mace tsara tabbata a gare shi cewa la sahibi bakari wala ganami haka nan ma abocin shanu wanda ya je tara shanu ga sanan garke garke wala ganami ko kananan dabbobi su ma ga sanan iyakacin idanka la yu'addi min ha haqqaha sai dai baya ba da haƙƙin ta a ciki illa idan kana yawmul qiyamati face idan ranar tashin alkiyama ta zo buƙi halaha bi qa'in qarqari su ma yadda aka wara kuma haka za a shimfiɗar da mutum a wata wayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya zaunar da shi za'i ba kwantar da shi za'i ba to sai malamai suka ce duk ruwayar abu ɗaya ne ma'ana idan aka zaunar da shi idan ya ci suka ya ji tunkuyi ya ji maka dole zai yi mai zai kwanta ina fata fahimta yawa to shi sa da ruwayar da ta ce zaunar da shi akai da ruwayar da ta ce kwantar da shi akai da abu ɗaya suke ne za a kwantar da shi a wani fili da yake fetal mai girma la yaftudu min ha shay'an ba zai rasa ko ɗaya daga cikin shanun da ya tara a duniya ba dukkanin sai an zo da su da kalanan dabbobinsa da shanun sa gaba ɗaya laysa fiha aqsam a cikin su za za a ware waɗanda suke da kaho mai kahon da yake alauye kahon da yake ba straight ba duk kahon da ya lauye ya karkace to banda irin wannan wala zalha ko wacce ba ta da kaho wala abba ko wacce kawanta ya kani duk za a ware su idan aka ware su fitar da shi fitar da su zai daga ciki a'a malamai suka ce su ma wasu kahon za a samu su sabo mai tsini wanda yake a tsaye don su yi aikin da za su tanquhu bi quruniha za ta rinka sukar shi ma abocin wannan dabbobi da kahon wannan nasu wa taqahu bi adlaqiha za kuma su rinka taka shi suna bi ta kansa da kufatansu kullama marra alaihi ulaha rudda alaiha alaihi ukhraha duk lokacin da ta farko ta wuce to ta ƙarshe kuma za ta dawo a kansa za su rika kewayawa su kai su kawo a kansa suna taka shi fi yawmin kana min qadaruhu 50 alf sana a cikin yinin da gurgurdan sa ya kai shekara 50 hatta yuqba bayna al-ibadi fa yura sabilu imma ila al-jannati imma ila an-nar qila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah fal khayr to dawaki fa shi doki ya al'amarin sa yake shi ma akwai irin wannan narkon a kansa ga wanda bai fitar da haƙƙinsa ba kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce alkhairu salafatu doki kala uku ne hiya li rajulin wizrun akwai wanda shi dokin a wajensa laifi ne ajiye dokin a wajensa kullun laifi ake rubuta masa wa hiya li rajulin situr akwai wanda shi kuma ajiye doki a wajensa sitira ce ma'ana kariya ne wa hiya li rajulin ajrun akwai wanda shi kuma ajiye doki a wajensa lada ne kullun lada ake rubuta masa idan ya ajiye doki za mu ji kowanne insha Allah ta'ala fa amma allati hiya lahu wizru amma wanda ajiye doki a wajen sa yake zama alhaki faradun rabataha riya'an shine mutumin da yaje daure doki a gidansa ko a wani waje nasa riya'an dan kawai riya wa fakhran da fankama da takama da yi wa mutane jiji da kai wani wa'an ala ahli islam da kuma ƙoƙarin adawa da kiyayya ga ma'abuta musulunci shi ya ajiye dokinsa ne ya ɗaure shi ne ba don komai ba don yi nuna mutane cewa ya fi su don yi mutane tsagawa da ji da isa da takama cewa shi ne arziki ne shi ne kaza ne da sauransu saboda ka sai aji sai a so dokuna guda talatin ishirin kaza a aji su ai ta ba su abinci suna ce saboda yana da arziki bai so su da kowace irin manufa ba wannan kawai shi ne abin da sai daure doki annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce fahuya fahiya lahu wizrun to shi irin wannan ajiyar doki a wajensa kullum alhaki ake rubuta masa kullum idan Allah ya waye garin zai rubuta masa alhakin ajiye wannan doki ne wa amma lati hiya lahu sitrun amma shi kuma wanda doki yake zama sitira a gare shi yake zama kariya ko tsaro a gare shi farajulun rabataha fi sabilillahi shine mutumin da ya daura doki saboda Allah thumma lam yansa haqqallahi fi buhuriha wala riqabiha sannan bai manta haƙƙin Allah a cikin yanayin hawan da yake wa dabba ba ko kuma kayan da zai dora mata bai manta haƙƙin Allah a cikin wannan ba idan zai dora mata kaya yakan kalli kayan da ba su fi karfinta ba idan zai hauta yakan yi tafiyar da ba za su wahalar da wannan dokin da shi ba yana ƙoƙarin neman na kansa da halakkinsa da wannan dokin don ya rufa kansa asiri daga bara ko roƙo ko maula ko tumasanci to shi irin wannan ajiyar doki a wajensa sutura ce kariya ce da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wala riqabi ya fahiya lahu sitrun wannan shi sutura ce a gare shi wa amma lati hiya lahu ajru amma wanda ajiyar dokuna a wajensa yake lada ne shi faradun rabataha fi sabilillah shine mutumin da ya aje doki ya daure shi saboda Allah madaukakin sarki li alil islam ga ma'abuta musulunci shi ya daura doki ne saboda jihadi fi sabilillah kawai abin da sai ya doki kenan bai siye shi dan kasuwanci ba dan ya rinka dora masa kaya ko dan ya riya ko dan ya fankama a'a ya siye shi ne dan ya aje ko shi ya jihadi da shi ko kuma idan jihadi ya bayar ya bayu za a yi shi ko da shi bai hau bai bayar a hau aji a jihadi da shi wannan shi ne dalilin da ya sa ya sai doki to shi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsara tabbata a gare shi ce fi marjin wanda ya dore shi a wani wajen aka ce marad shine gurin da yake da bishiyu da ciyayi kwarra inda doki yake ciwo yake kiwo a wajen auraw batin ko kuma wani dausayi fama akalat min dhalika almarad aw rawba min shay'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanatu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan doki nasa ba zai ci wani abu na ciyawa ba ko harawa ko dusa ko duk abin da mai doki ya ciyar da shi a wannan a gurin da aka ɗaure shi ko wannan dausayin illa kutiba lahu adada ma akalat face sai an rubuta masa adadin abin da wannan doki ya ci na abinci hasanatun da lada an fahimta gwargwadon ciyawar da dokin ka ci gwargwadon ladin da za a baka gwargwadon harawar da dokin ka ci gwargwadon ladin da za a baka kaga idan dokin ka mai ci ne da za ka samu lada da yawa ke haka al'amarin yake wa kutiba lahu adadu haka ne ko wa kutiba lahu adadu arwafiha wa abwaliha hasanatu sannan duk kashin da dokin zai yi da fitsarin da zai yi sai an rubuta masa lada akai ina fata a fahimta yadda doki yake fitar yake bayan gidansa arrauf shi ne kashin doki kenan to wannan kashin da ke duk fito da yake lada ake rubuta ma yana kashi ana baka lada haka na idan ya fitsari yana fitsari ana baka lada duk wanda mai jawo maka wannan shi ne kyakkyawan niyyar ka wajen ajiye doki wala taqta'u tiwalaha haka nan wannan dokin ba zai yanke igiyar da aka daure shi da shi ba tiwal ita ce irin igiyar da ake daure a dabbar ita doguwa wacce za a ɗaure kafarsa guda ɗaya da ita ɗaya kuma a samu wani turke ko na ba ɗaure wanda zai iya yawonsa da igiyar tana kafarsa ina fata an fahimta amma ba zai yi nisan da ba a bukata ba da ya yi nisa kuma sai igiyar ta yi ne ta dawo da shi yau to ita ce tsuwa to ba zai yanke wannan igiyar bai cire ta daga kafarsa ta hanyar ya fizge ta ko abin da ya kama da haka fastandat sharfan au sharfain a fastandat shine ai a jarat ta tafi shi dokin ya tafi da wannan igiyar ya hau kan tudu ko kuma tudu guda biyu ya hau ya sauko wasu malamai suka ce abin da ake nufi da sharfan shine shautan au shautayn yayi zagaye daya ko yayi zagaye biyu da wannan igiyar illa kataba Allah lahu adada athariha wa arwafiha hasanatin face sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa adadin takun da yayi da kuma kashin da yayi na lada duk takun da ya yi bayan ya kwance wannan igiyar ko ya tsinka ta duk inda ya je ya yi kiwo da wannan igiyar Allah maɗaukan sarki zai bashi lada haka nan kuma duk kashin da ya yi Allah maɗaukan sarki zai bashi lada shi ma abokin dabba ke wala marra biha sahibuha ala nahari haka nan ma'abucin wannan doki ba zai wuce da wannan doki nasa ta wani kogi ba fasharibat minhu wannan dokin nasa ya sha daga wannan ruwan kogin wala yuridu an yasqiyaha ba zai so ya shayar da ita ba na ruwa ba na kogi ba ya ebo da kansa ya shayar da ita illa kataballahu lahu adada ma sharibat hasanati face sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa gurgurdan abin da ta sha na lada wato aje doki yan uwa akwai falala in dai mutum ya san abin da yasa ya aje shi duk waɗannan abubuwan da ake ambata ka kalle su abin da zai ci lada za a baka da adadin sa za a baka lada abinda zai sha adadin sa haka annabi yake fara tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lada za a baka kashin da zai yi lada za a baka a fitsarin da zai yi lada za a baka takun da zai yi idan yana kiwo wajen cin abinci shi ma lada za a baka kaga abin babban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qila ya rasa qila ya rasulullahi sai aka cewa ya manzon Allah fal humur ya kuma bayani akan jaki shi ma zaki yana da wani hukunci na musamman ne kala sai annabi jira da mutum tsara tabbata a gare shi ce ma unzila alayya fil umri shay'un ba a saukan min da wani abu da yake nuna falala ko rashin falala ta zaki ba illa hadhihi al-ayatu al-fadhatu al-jami'a sai da wannan ayar gamammiya da ta game kowanne irin alkhairi ita ce fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda duk ya aikata wani alkhairi ya aikata daidai da kwayar zara na alkhairi zai gani ومن يعمل مثقال ذرة شر مثقال ذرة شرا يره هكذا wanda ya aikata daidai da kwayar zarra da sharri shi ma zai gaishe ma'ana shi zaki babu wata ayar take nuna cewa idan aka daure shi za a samu lada ko babu lada ta sa'a shari'a ta bada dama za a iya kiwon jaki idan mutum sana'arsa ne sai da jakuna tunda addinin musulunci bai hana sai da jakuna cin sa aka hana amma sai da shi ba ba ana ba to za a sa shi a cikin urubin tijara akwai zakka a kansa abin nufi ba shi ake fitowa da zakkar ba dukiyar kamar ka kaddara kana da shago ne shagon shagonka da abin da yake ciki ba wannan shago ake fitowa da zakka ba dukiyar da take cikin shago ita zaka yi lissafi kayan ciki nawa ne sai ka da dukiyar da suka fitar da zakka to shi ma jaki haka ne idan kana da zakuna kana sai da su to sai ka lissafa da wancan jakin da